رحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله ta'ala barakatu da farko ina miƙa godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala khaliqus samawati wal ard da ya azurta mu da haduwa a wannan babban gari na musamman gari mai tsohon tarihi zuciyar jihar borno shine garin biyu a jihar borno din a nigeria ina yi wa allah ta'ala godiya da ya daɗa haɗa fuskar mu tare da yan uwa masoya allah masoya manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun zo ne a bisa gayyata ta dan uwa amini masoyi ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen garin nan kuma manyan 'yan kasuwa alhaji mustapha abubakar imam wanda da ikon allah tabaraka ta'ala gobe insha allah ta'ala za a ɗaura auren yarsa ta cikinsa a wannan gari muna fatan Allah sa albarka ce wannan aure alhaji mustapha sama da wajen wata uku ko fiye da haka in ban yi kuskure ba yake ta min magana shamalan ina so ka zo garin mu biyu saboda munasabar daurin aure akwai yan uwa masoya na ce masa tun da ka girmama ilimi ka ba da lokaci ka faɗa da wuri ni kuma zan dakatar da duk wani abin da nake zan kawo gudunmawata ta ziyara da gaisawa da yan uwa ya girmama mu muna masa addu'a Allah ya girmama shi kuma wannan aure Allah sa albarka Alai Mustafa Abubakar Imam duk abin da zamu faɗa a nan da wanda zamu faɗa gobe da wanda za a faɗa jibi muna fatan Allah ya sa ka samu lada a ciki kuma Allah ya sa a samu masu koyi da kai cikin waɗanda Allah ya ba su dama a wannan lokaci ina miƙa godiya ta musamman ga ɗan uwa shehin malami wanda ya karɓi gabarar bakuntarmu a yi ta hidima da mu har a masauki shek abubakar mustapha biyu dan uwa masoyi kuma dan gwagwarmaya abokin fafatawa hasken biyu wanda kullum kokarin su yada sunna ya karantar da mutane mai Allah ce annabi ya ce muna musu addu'a yadda ya girmama mu ya tare mu ya ajiye ayyukansa Allah ya girmama ka Allah ya saka maka da alkhairi kayi abin da ya kamata ka yi kuma ka mutunta mu muna fatan Allah mutunta ka da sauran yan uwa masoya daga sunan ba zan iya irga su ba da sauran iyayenmu da baki manya manyan baki malamai da iyaye wanda suke zaune a nan high table dukan ku ina muku addu'a Allah ya girmama ku Allah ya mutunta ku yau muka zo na ɗauka ba abin da za a yi amma wannan malamin mai jaddara nan yana cikin kulle-kullensa yasa aka fito da mu to Allah ya saka da alkhairi bari yi amfani da wannan dama na yi godiya ga 'yan uwa malamai da suka yi mana shimfiɗa dan uwa na farko sheik imam abdullah mahmud madobi limami ne na juma'a a kano yana da babban masallacin juma'a da ya kusan biyun wannan muna fatan allah ya saka masa da alkhairi sai dan uwa doktor Muhammad Suleiman Man Suleiman wanda ya gabata a Sudani shi ma gangaren ne mahaddacin alkur'ani wanda Allah ya masa ni'ima da samun ƙur'ani shekaru da dama yana da ɗalibai da ya haddace alkur'ani a duniya ba wai a Najeriya ba wannan bawan Allah da ya tashi shi ainihin wato Suleiman Malam Suleiman a duk wanda Allah ya kai shi ƙasar Sudan ya je jami'ar Afriqiya African University to shine liman na ɗaya a cikin limaman masallacin masallacin gaba ɗaya a ƙarƙashin gudanarwar su yake ƙarƙashin ofishinsa shi yake sa limamai su yi sallah tarawi kam salawat da sauransu ba shi kadai ba da sauran masallatan ma na jami'ar gaba daya kun ga jami'a ce ta duniya gaba daya kuma a yanzu haka ma'aikaci ne a nan jami'ar a sudan wannan yanayi da ake ciki na yaƙi ya dawo da shi nan gida ko zama ko huta bai ba zan taho ya ci malam mu tafi da awa na yi wannan bayani ne saboda duk wanda Allah ya kashi ƙasar Sudan iya gan shi to alhamdulillah ya samu dan uwa kuma jagora matashi ne yana da halka ta alkur'ani da yake karantar da ɗalibai yake haddatar da su da kira'o'i ba wai da kira'a guda ɗaya ba kuma rajulun mutawadhi jiddan nahsabuhu wallahu wasibuhu muna fatan Allah ya ƙara masa girma ya sa kama da alkhairi bai san iya adadin ɗaliban da ya sama musu admission zuwa ƙasar sudan ba wannan ya so yana cikin matasa wanda ya kamata mai kishin mai koyi da hali irin nasu Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya ba shi lada muna addu'a ƙasar sudan Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya a yanzu haka yana rubuta yana karatun doctor digiri nasa muna fata yi masa addu'a Allah ba shi kwan kammala abin da nake so ne mana amfani da wannan lokaci a takaice sunan topic dina Muhammadu da Abdullahi Muhammadu Rasulullah kawai iya maganganu na gaba ɗaya akan annaba zan kare yau karafkacin sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah wannan annabi yana bin mu bashi da yawa ya Allah muna fatan kafin ka ɗauki ranmu ka ba mu ikon sauke nauyin da annabi ya ɗora mana a wannan duniya mu isar da ita ga al'umma Allah ka ba mu ikon biyayya da da'a gare shi ya Allah ka samu cikin waɗanda za su samu cetonsa ya Allah ka sanya mu cikin masu raya sunnarsa na farko dai a duk cikin halittun duniya gaba daya duk duka ba wanda ya kai shi afdalul khalqi Allah bai yi wani dan adam da mace ta tsuguna ta yi naƙudarsa ta haife shi da yake da daraja irin ta annan Muhammadu ba ya fi annabawa duka ya fi manzanni duka ya fi duk wani bawan Allah daman matakin shine annabawa a cikin annabawa manzanni annabawa sai siddiƙai sai shahidai sai salihan bayi to shi kam shine lamba ɗaya a cikin su kuma haka Allah ya ga dama ya bashi wannan matsayi Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wannan ɗabaga a cikin alƙur'ani wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله wai wannan wai shine wai tafiyar agwagwa in ji garada mal wa hasuna wallahi ta rafiqa akan annabi take alaihi salatu wassalam duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah wannan shine da'awar alkitabu was sunnah ya bi Allah ya bi manzan Allah in kiran sallah ka zo Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce mai ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka zo ta hiya sai ka ce abduhu wa rasuluhu haka Allah ya tsara in dai an ambaci Allah sai an ambaci annabi kuma haka addini yake matukar za a bi abin da Allah ya ce to kuma dole sai an bi abin da annabi ya ce duk wanda ya raba tsakani ya ce shi annabi ba ruwansa da shi ƙur'ani kawai zai bi yan ƙalaƙato kenan ƙur'ani kadai zai bi ba zai bi annabi ba to ya halaka ai annabin shi ya zo da ƙur'anin kuma ba yadda za a yi ka samu rahamar Allah da jin kayinsa alhali ka ce ka rike ƙur'ani ba ruwanka da annabi rashin hankali ne rashin tunani ne da kuma rashin mutunta shari'a to haka duk wani musulmi ba yadda za a yi wa Allah bauta ba tare da ya ba annabi ba kuma duk inda za a je a dawo babu wata ibada da za ta zama karɓaɓɓiya yardajjiya a wurin Allah in ba ibada da ta fito daga ofishin annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba shi sa kullum muke ta haka muna ta gumi muna maimaitawa jama'a duk wani mutum da ka sani za ka yi masa da'a kai masa biyayya ya biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ake masa makauniyar biyayya ka san makauniyar biyayya ka rufe ido kai ta tafiya kawai in dai annabi ne ya kira ka wallahi ba zai jefa ka zuwa ga halaka ba amma duk wani mutum wanda ba manzan Allah ba kowaye shi inda ya faɗi magana to sai an ɗora ta aske ne ta yi daidai a bita ba ta yi daidai ba a bashi haƙuri a masa addu'a Allah ganar da shi amma mu muna nan a makale a makale a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma ba wani mutumin da yake da matsayi da daraja da ya isa ya faɗa abi abin da ya faɗa kai tsaye ba jayayya ba tawili ba komai sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka masu girma da matsayi Allah ƙara musu girman su da matsayin su za su dada samun girma da matsayi da daraja ne in sun yi biyayya wa annabi su ma abi su wannan wata gaba ne wani sako nake so na isar a ƙarƙashin wannan zancen da nake faɗa ko fahimce ni ba da waɗannan as-siddiqun da waɗannan ash-shuhada da waɗannan as-salihun wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadl min Allah wa kafa billahi alima rubuta ka ajiye gaba ta ɗaya kenan saboda ya isa ya kai Allah zai tara mutane a kiyama gaba ɗaya daman ƙarshen tika tika tik duk tsiyar buga agogo katsau katsau katsau katsau wata in ya buga tsaya tsaya wallahi da haka dan adam duk abin da zai gaba ɗaya ƙarshen sa ina mutuwa wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu duk wani dan adam da ka sani duk iya lafiyar da Allah ya bashi idan mulki ne in sarauta ne in malanta ne in ilimi ne in karatu ne in menene in menene in menene wallahi wata rana sai ka ganshi akan makara ana ɗauke da shi mahmulu kuma a gaya mun wanda ya zauna ya ƙi tafiya a gaya mun shi wane ne wanda ya ce shi Allah ne ma ya tafi fir'auna mulki irin natsiya ba a yi mai mulki natsiya irin fir'auna ba shi ne ya hau kujera ya motsa ya kada ya ce ana rabbukumul a'ala haka ya gaya mutanensa saboda shakiyanci irin na fir'auna shakiyanci Allah ya tura annabi Musa da Haruna zuwa gare shi Allah da kansa ya ce fir'auna mutum ne mai girma mai girman kai izhaba ila fir'auna innahu tagha ku tafi ku biyu ka duba humalan saboda dagawarsa da girman kansa shi biyu ma aka tura mai annabawan kaga dai sauran ɗaya ake turawa shi biyu aka haɗa masa ai duk rijiyar da aka zo za a jawo ruwa ko na abu da aka zo za a dauke shi aka tufka masa igiya kai ka san abin nan mai muhimmanci ne babba ne ku je ku biyu innahu tagha wallahi malam saboda yanayin da ubangiji ya san waye fir'auna da mulkin sa sai Allah ya ce da su faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha da kai Musa da Haruna idan kun je ku gaya masa zance afwan gaya masa zance layyin zance mai taushi la'allahu wataƙila ko zai ɗauki wa'azi ko ya ji tsoron Allah amma wallahi da annan Musa ya je yana masa magana a riwaya Imam al-Baghawi da sauran malaman tafsiri suka ce lokacin da annan Musa ya je ya tarar da shi yana ciki yace a tura a gaya masa ana sallama aka ce waye ya turo a ce waye yace annan Musa ya ce ka je ka ce masa Musa ne nabiyu Allah Musa ne annaban Allah kuma rasulu rabbil alamina manzan ubangijin talakai ubangijin kowa sai ya ce wa ɗan aikin a gaya masa shi bai san akwai wani rabbul alamina ba shi bai san shi ba musa ya matsa sai da ya fito ya ce da shi ni ubangijinka allah ya turo ni ni manzo ne in zo na yi maka wa'azi in gaya maka an arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibhum yace qad ji'naka bi ayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba al-huda wallahi fir'auna da ya sha mulki sai ce wa ma rabbul alamin me rabbul alamin waye wani rabbul alamin bai san shi ba malam wannan mulki fa saboda isa da samun duniya malaman tarihi suna cewa fir'auna fada fir'auna idan an zo shiga wallahi baka isa ka shiga kana tsaye ba ka san yayi gine ta yi gaba ɗaya da ruku'i ake shiga ko ma waye a haka ka ga ruku'i dai in ka ga in ka ga ka miƙe to dama wani wuri ne zaka dan huta a ruku an ce zaka je ka tarar da shi matsiyaci yana zaune ba irin abin da bai ba amma ina son shaida maka a ƙarshe yana ina ya mutu ya tafi ai malam Allah ya yi maganin mutane ai da ba mutuwa da wasu sun gama da mu wallahi amma Allah ya kaddara akwai mutuwa duk tsiyar mutum abin da zai wallahi sai ya mutu wata rana da ka kira ne gane ni gane ka ka sani cewa akwai wani akwai wata gada da za a je a tsallaka ta wata babbar gada tana nan ana bin layi duk wanda ya mutu ana dora shi a layi duk wanda ya mutu ana dora shi a layi duk wanda ya mutu ana dora shi a layi akwai ranar da Allah zai sa mala'iku su busa kaho a tashi kowa ya tashi kowa ya miƙe da ka ku sani cewa ranar da Allah ya hada halittun farko da na ƙarshe kowa zai shiga uku zai buƙaci taimako a ranar annan muhammad nan da muke magana a kansa wallahi malam taimakonsa sai ya shafi mutanen farko da na ƙarshe gaba daya da wanda suka rayu da shi da wanda ba su rayu da shi ba wallahi sai sun ci alfarmarsa saboda allah tabaraka ta'ala zai kiya yi hisabi a ranar a shiga uku a rasa yadda za a yi kowa sai ya jira shine a shafa'atul uzma da ake cewa babban ceto shi ne zai yi wa Allah magana shi ne zai je wa Allah kirari irin kirarin da ba a taba yi wa Allah ba irin kalmomin da ba a taba gaya wa Allah ba zai yi wa Allah yabo irin yabon da ba a taba yi masa ba zai ce ya ubangiji kai wa mutane hisabi kowa ya san matsayin shi Allah zai ce da shi ka daga kanka saltuta washfa'atu shafa tambayi za a baka malamin ba shi ba sai wa tambayi za a baka tambayi za a baka washfa nemi ceto tu shaffa kuma za a baka ceton wai kamar fa wani ne yazo ya ce maka roƙe ni kaza kuma zan baka akwai girmama wanda ta wuce wannan la ilaha illallah muhammad bin abdullah kenan kaga kowa da kowa kowa da kowa idan kiyama ta tashi a ƙarƙashin wannan tuta ta ash-shafa'atul uzma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taimaka mashi ya kuma agaza masa dan sai da sai da maganarsa Allah tabaraka ta'ala zai yadda ya karba amma fara dauko sikelai wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إن جاء الله تبارك وتعالى ذاك وسكيلي أي تكفز kowa za a zo auna masa aikinsa wannan annabi ya cancanta mu girmama shi mu mutunta shi Allah ya girmama shi an yi wasu al'ummomi kafin al'ummarsa ta zo amma da Allah ya girmama shi a kiyama in aka tashi sai ce ina al'umma annan Muhammadu mu kenan sai a ce a fara shigar da su 'yan aljanna cikinsu su fara shiga kafin al'umma annabi musa kafin annabi dawuda suleiman ibrahim wane ne wane ne al'umma annabi muhammad ita za ta fara shiga sai mun shiga mun shakata tukuna mun mori inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum في ظلال على الأرائك متكئون wannan girmamawa ce Allah yawan al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yau ‘yan aljanna masha Allah ana cikin morewa malam kaji ba har Allah fa bayani yake a shakata a more ya ce shugulin fish yanzu kai sai na fasara maka shugulin kai fi shugulin a cikin shagali bakin huda Allah kai mu masha Allah tabarakallah fi zilalin alal ara'iki muttaki'un Allah ya ce suna karkashin iniyoyi akan gadaje na jin daɗi da morewa sun kishin gida gadan mulki gadan isa ka baje ka miƙe ka shakata manzo Allah ya ce bishiya guda ɗaya a gidan aljanna inuwarta yasirun rakibu matafiyi zai yi tafiya a inuwar gidan aljanna tafiya akan dabba sai ya tafi in reshe ɗaya fa na bishiya fa sai ya tafi shekara ɗari biyar bishiya ce inuwa ce kawai ai shi yasa aka ce da aljanna aljanna saboda inuwa ce da ainihin wato sanyi a ƙarƙashin ta wato a insha Allah malam za mu shiga aljanna insha Allah mu muna kyautatawa Allah zato in Allah ya so yadda muna fatan Allah sai ya ba mu aljanna rahamar ubangiji da jin kayansa tarin jayi fushinsa da ainihin wato azabarsa da haka ya Allah ba dan halin mu ba ba mu isa ba mu kai ba Allah kauda kai akan zanubin mu Allah manta da laifuffukan mu Allah kauda kai akan ainihin sabon mu ya Allah idan mun zo a ce mana ku wuce ku wuce ku wuce ku wuce saboda kaunar da muke wa annabinka sallallahu alaihi wa sallam dan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya girmama shi cikin girmama da ubangiji ya masa akwai wata tuta ana ce da ita liwaul hamdi tuta ce ta yi wa Allah godiya ta girmama wani bawan Allah da za a danka masa duk wani mutum da yake yi wa Allah godiya ƙarƙashin wannan tuta yake duk wani musulmi ƙarƙashin wannan tuta yake Allah zai kira shi ya kira mala'iku ya ce ku danka masa ita wannan bawan Allah wanda aka haife shi a Makka ya yi hijira daga Makka ya tafi Madina Allah zai bashi wannan tuta duk duniya da ka sani wallahi kowa sai ya zo ƙarƙashin wannan tuta da liwa'ul hamd ya ce in an kira sallah ku amsa abinda mai kiran sallah yake faɗa hadisi imam muslim idan addana almu'adhdhin fa qulu misla ma yaqulu almu'adhdhin sannan kuma yace to ku yi mun salati ana so in an gama kiran sallah kullum akwai salatin annabi da ake bin ka bashi kai ana gama kiran sallah a sunna ana yi wa annabi salati yace wasalu liyal wasila sannan kuma ku roƙa mun abin da ake ce da shi wasila aka tambaye shi a wani guri mene yace wani matsayi ne babba manzilatun fil janna matsayi ne a gidan aljanna ka duba liwamul hamd alwasila shine ake cewa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta fusto anan zaka tsaya innaka la tukhlifu al-mi'ad bata inganta ba wa darajatul rafi'ata wata inganta ba a cire waɗannan lafazan guda biyu in dai hadisi ingantacce ne manzo Allah yake cewa duk wanda idan ya kira sallah yana mun salati yana mun wani addu'a halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah ceto na ya halatta gare shi ranar tashin alkiyama nayi alƙawari sai na cece shi shi wannan bawan Allah yana da daraja ashe yana da matsayi ina so yan uwa su gane cewa shi fa san manzon Allah kaunarsa ba kida da ganga da waka shine san annabi an ce ayi amin an ce kai kai waye waye wannan ne malam an ba shi qur'ani izu 60 sabo gadagar alita zan aiko shi daga Kano in Allah ya so yadda Allah saka da alheri a'a sabaqaka biha ukasha idan idan kun fahimce ni ahlus sunna wallahi su ne masoya annabi da gaske dan mutum ya zama baya waka baya kida baya dukan kirji baya baya baya kaza wannan baya nuna cewa wai wai shi ba mai son annabi bane abin da yasa nake wannan muhadara shine saboda mayar da martani da wasu saututtuka da suke yawo a yau cewa wai ahlus sunna wai ba san daraja annabi ba to waye san daraja annabi ba ahlus sunna ba su ba cewa ake ma ahlus sunna kai kuma cewa ake ahalul bid'a wani malami yake cewa ai ahalus sunna sun kai idan ka tambayi wancan dan kungiyar wa shugaban ka sai kira wani sai ce wane ne shugaban mu kaifa ana lika hoton wane kaifa an makala hoton wane kaifa wane ne wane in zai fadi wane yake kira wane ya shiga talauci wane yake kira wane ya shiga matsi wane yake kira wane idan matarsa ba ta haihuwa an ce ya kira wane an ce masa akwai wani waliyi akwai wani shegi akwai wani akakar makalla akwai wani mai kaza akwai duk wani matsayi da wani daraja da ake bawa annabi ko ake bawa Allah an dauka an bawa nan mutumin kai kuma ahlus sunna ka ce kai waye shugaban ka ce annan Muhammadu kowa ya je rike nasa mu mun rike tushen mu mun rike mai asali shi yasa kazu nace muku muna makale da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ishi ahli sunna alfari huwa la yantami ila ayi ahad baya dogaro baya kishingida baya jingina zuwa ga kowane mutum guda zuwa ga yake wa yake jingina ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana ahlus sunna ahlus sunnatin nabi shine bai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana da wani tafki Allah ya dada girmama shi abu na uku wani tafki ne na ruwa mai daɗi mai zaƙi maganin kishirwa kun san akwai wata kishirwa da za a yi ba a taɓa yin irin wannan kishirwar ba ya Allah ka tsare maƙogoranmu da wannan kishirwa wannan ruwa na tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam alhaudul maurud duk wanda ya sha shi babu shi babu kishirwa har abada yana da ruwa mai tarin yawa kuma babba ne yana da faɗi yana da girma kuma kowane annabi an ba shi tafkin samala ma min nabiyin illa lahu hauduhu babu wani annabi face yana da nasa tafkin annabi Musa yana da shi annabi Haruna yana shi annabi Dawud yana shi annabi Sulaiman yana shi annabi duk wani annabi da ka sani yana da tafkin shi manzon Allah nasa shine akbarul hiyadi wanda yafi kowanne girma wa aksaru hama'an wa aksaru hawruda kuma shine yafi dukkan wani tafki wanda zai wato mashayan ruwan ciki Allah zai bashi wannan wanda Allah ya ce duk wanda ya sha wannan babu shi ba ishirwa har abada Allah ya girmama shi ya ce shi ne imamun nabiyyi na wa khatibu shugaban annabawa kuma shi ne vocal na annabawa gaba daya ma'ana za a zo lokacin da Allah bai zai saurari magana kowa ba a cikin annabawan nan gaba daya in ba annabi Muhammadu ya yi magana ba sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne sahibin shafa'a kamar yadda riwaya ta zo daga Ubay ibn Ka'ab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana yawmul qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibuhum idan Allah ya tashi kiyama ni ne shugaban annabawa ni ne mai magana a wajen Allah a matsayin dukkan annabawa gaba daya wa sahibu shafa'atin ghair fakhr kuma ni ne ma'abocin ceton su ba tare da alfahari ba hadisin imamu tirmidhi kuma yace hadisi ne hasan manzo Allah shine ramzu hadhihi al-umma shine ainihin wato ramzu wannan al'umma shine tushen wannan al'umma shine idan wannan al'umma shine jagoran wannan al'umma shine alhidayatu ar-rabbaniyya shine shiriyar Allah wanda ta zo daga wajen Allah tabaraka ta'ala duk shiriya gaba daya daga ofishin ta zo sallallahu alaihi wa sallama da haka ya ku yan uwana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yajabta mana wasu abubuwa a kansa kamar haka bayan an gaya mana darajojinsa da matsayinsa da kimansa ba wani dan adam wanda ya kai shi imamu lailatul isra'i shine liman shine jagora a daren da aka yi isra'i da mi'raji ka duba wani ikon Allah malam shine annabin ƙarshen zamani bai ga Musa ba bai ga Haruna ba bai ba Dawud ba bai ga Sulaimana ba bai ga Ilyas ba bega bega bega duk bai gansu ba shine na ƙarshe kai babansa ma bai ganshi ba sallallahu alaihi wa sallama amma sai Allah ya hada masa annabawan nan gabaki dai a daren da zai Isra'i da Mi'raj ya hada su gaba daya a masallaci ya gansu kiru da muzu wanda da labarin su Qur'ani ya bashi yanzu wannan ba matsayi bane ai daraja ce da ɗaukaka shi ne annabin da Allah ya tsaga wata saboda shi kafirai mushirkai suka ce idan kai annabi ne na gaskiya wannan watan da muke gani a sama ya kyakkece ya tsatsage ya faffashe sai mu imani da kai za ku yi imani suka ce eh ya daga hannu ya roki Allah Allah ya tsaga wannan watan da kake ganin sa ya tsatsage har wani bangaren watan fa ya fadi akan wani dutse a Makka ana kallo a zahiri wata ya tsage iqtarabat as-sa'atu wan shaqqa al-qamar wa ayyaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir a wata ayar wa ayyaraw kullu aya Allah ya nuna musu amma abin mamaki da ya zo ya ce gashi sai suka ce wannan tsafi yake yi suka ƙi su da shi da mala'iku suna biye da shi daga sama an ta ce billahi wal mala'ikati kabila duka suka yi ta yi Allah ya bashi mu'ujiza da zai bashi da ƙarshe suka ce ƙarya yake amma dai abun bukata shine ta dalilin annabi da darajarsa da matsayinsa Allah ya tsaga wata gida biyu ko gida kaza ya faffashe ba wani mutum da ya samu wannan matsayi a tarihi gaba ɗaya tun da Allah ya duniya in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama shine annabin da dutse fa yake mai magana a makka an san dutsen idan ya zo wucewa ta wajensa kawai sai dutsen ya ce da shi assalamu alaika ya rasulallah dutse fa jamid fa dutse sandaran ne dutse yana yi wa annabi sallama bishiya ta yi wa annabi sallama la ilaha illallah yanzu wannan bai isa kai imani da shi ba yanzu wannan bai isa kai yadda da sunnarsa ba yanzu sai an zo ana rana shinka a ce ka zama alin sunna sai ana neman ka sai an dama maka fura da nono a ce ka bi sunna to in ba kai sunna ba me za ka yi kai wani irin mutum ne kai ba ka ganewa sallallahu alaihi wasallama dabbobi ma magana suke wa kanatil hayawanatu tukallimuhu dabba tana yi wa annabi magana dabba yanzu bai ishe kai imani ba Allah ya ta kiransa don girmamawa ba kasafai yake kiran sunansa ba wallahi saboda girmama shi annabiyu ar-rasulu annabiyu ar-rasulu Allah ya ta ce mai a cikin alkur'ani so nake na ce da kai kai hatta Allah fa yana girmama annabi hadihi aqidatuna wa nadinu Allah biha wannan ita ce aqidar mu kuma da ita muke wa Allah bauta darajarsa matsayinsa Allah da ya halicce mu duba girman Allah duba matsayin Allah duba daukar Allah ba a kwatanta shi da komai amma wallahi Allah ya girmama annabi da ka dole ka girmama shi in kana son ka samu rahama duk wanda bai girmama manzon Allah ba wallahi ba zai samu rahama ba kuma duk wannan rubutu na falala annabi da darajarsa ba inda ake samun su irin littafai na ahlus sunna amma sai wani dan bid'a ya zo ya sha dogon carbi ya bata bakinsa da da goro wai sai ce wai ahlus sunna wai ba san annabi ba wai ba san girman annabi ba mai kida da waka shine san girman annabi mai fifita wani akan annabi shine san girman annabi a'a Allah ya girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta ambatansa da sunan annabiyu yace inna aulan nasi بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي mai kun yi cewa Muhammadu sai ce wa hadan nabiyyu walladina amanu wallahu waliyul mu'minin fa aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummi annabiyyi al ummi wai wa ake nufi annabi Muhammadu ne mai kun a faɗi sunan su sai aka yi kinaya yace annabi al ummi الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون أو تعالى الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين تو إن على رمومي يا أيها النبي قدرة أرد المؤمنين على القتال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي قل لأزواجك يا مالا وأكي كرا أن محمد صلى الله عليه وسلم كأحمد لن ينشأ ولا هو ينشأ إن جمعي شرينيا كأحمد إرن أحمد ورسول يأتي من بعد اسمه أحمد من شرين يأتي إرن أحمد إرن محمد بأتبين سبكم ذا أيبا وتمشي da ta taba naƙudar ɗan adam ta haife shi wallahi ba ta taba ba za ta taba haifan wani mutum da ya kai annabi kai ko farcen sai kai ba wannan ita ce sunna kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunna ka duba yadda Allah ya ta girmama shi amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun wa ati'u Allah wa ati'u rasula ar-rasul inna bil ma'rifa ana Muhammad bin Abdullah ya ayyuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalata akwai wata ya rasulun na'am ta kare la yahzunka alladhina yusari'una bil kufr in ka ji an ce annabiyu duk qur'ani ar-rasulu annabiyu ba wanda ake nufi in ba nan muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama girmamawa ce shi yasa wani bawan Allah yake ce ilayka rasulullahi minna tahiyatan wa salla alayka al-abidul mutahajjidu gaisuwa gare ka ya rasulullah daga gare mu muna gaishe ka kai ne duk wani mai ibada duk wani mai sallah sai ya yi wa salati sallarka ba ta karbo idan baka ambaci annabi ba in kuma akwai wanda ya isa yi sallah bai ambaci annabi a cikin sallar ba ya faɗa ba wani kiran sallah da za a yi a duniya da Allah ya karɓa ba kira annabi Muhammadu ba idan za ka shiga masallaci ka ma sallama kai mai salati in za ka fita sai ka ma salati in za ka yi tahiyya kyal kyal kyal kyal dole sai ka ma salati idan za ka yi addu'a sai kamar salati ya yi wallazina amanu inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya yi wallazina amanu kana cikin su sallu alaihi wa sallimu taslima wanzu Allah ya ce ku yi min salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya salatin da kuke mun ana bujiro da shi zuwa gare ni salatin annabi ibada ka zauna kai ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad har zuwa ƙarshe ibada lada da shi ake samun matsayi da kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa anta rasulullahi hadin wa mu'tadi nabiyyu hudan lil anbiya'i muayyadu annabin shiriya wanda ya karfafa annabawa وقد قال حسان وفي شعر شاهد تجدده الأيام يروى وينشد كو ينشد kwanaki da za su yi ta zuwa koyaushe babu wata rayuwar da za a iya yi ba tare da an ambaci annabi ba wani zamanin da za a zo ce ya yi expire ba wani musulmin da zai zo ya zamani ya yi wani addini ba kira na muhammadu ba babu shi sallallahu alaihi wa sallama yanzu wannan bai ishe ka matsayi ba وما جاء يدعونا بغير دلالة بذوب هنا كرم ما تارد هجة ولا ولكن بآيات تدل وتشهد da ayoyi da suke yi nuni kuma suna shaida mana cewa shi din daga Allah yake fa azhara bil islam da'wat sadiqin fa dalla bihi qaumun wa qaumun bihi hudu yazo da shari'a yayi ta fadakar da mutane yayi ta wa'azi dare da rana da'wat sadiqin addu'a idawa ta mai gaskiya wasu suka bata suka ki su bi shi Allah ya mai da su batattu wallahi duk wanda bai bi annabi ba batacce ne wallahi duk wanda bai imani da manzon Allah ba batacce ne wa qaumun bihi hudu wasu kuma da dalilin suka shirya yace tusallimu ahjarun alaihi fasihatan mutumin da hadduwa su suke masa sallama dutse sandararren dutse ya ce mai assalamu alaikum sallallahu alaihi wa sallama babu ya shi Allah bai kawo wani mutum da ya kai shi ba nabiyun tasama fi mashariqi nuruhu falahat bawadiruhu li ahli al-magharibi ataina biha ko atatna bihi al-anbiya'u qabla maji'ihi annabawa sun kawo mana bayanai kafin ya zo suka gaskata mana shi wa sha'ad bihi الأخبار في كل جانب ورام السراق السمع جن فزينت مقاعدهم منها رجوم الكواكب هدانا إلى ما لم نكن نهتدي له لطول الأمى من من واضحات المذاهب صلى الله عليه وسلم وجاء بآيات تبين أنها دلائل جبار مصيب معاقب صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يجي أكرشي وأجز الورى عن أن يجيئوا بمثل ما وصفناه معلوم بطول التجارب وكان رسول الله أكرم منجب جرى في ظهور الطيبين المناجب عليه سلام الله في كل شارق ألاح لنا ضوءا وفي كل غارب abin da zan rufe da shi shine bashin da nace yana binku bashin da na ce annabi Muhammad yana bin wani al'umma na farko dai ayi imani da shi duk imanin mutum duk addinin mutum duk tsoron Allah mutum matukar bai yarda da annabi Muhammad ba wallahi bai zai shiga aljanna ba wanda bai bi shi ba ya bi wani ya kama kafar wala ya yi asara ya taɓe tsohuwarka bata ci sa'an naƙuda ba duk wanda ya waye gari bai imani da manzan Allah ba ko bai bi annabi ba ya yi asara ya ce kullu ummati ya tukuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna banda wanda ya ki sai suka ce wa man ya aba ya rasulallah waye zai ki ya manzan Allah waye zai ki ya ce man ni da kalan janna albishirinku duk wanda ya bi annabi zai shiga aljanna to me a ciki kana sa aljanna ka bi annabi ka ji an ce man ana a fulan ka karar da rayuwarka kana bautar kabari ka karar da rayuwar kana buga ganga ka karar da rayuwarka kawai an nuna ma karamomin wasu ba a nuna maka karamar masu karama ba ka bi shi ka huta ka san zaman lafiya ka kauce ka sha wahala ka ci uban duka sallallahu alaihi wasallam ka gaskata shi fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna a cikin tagabul ku yi imani da Allah da manzon Allah da hasken da muka saukar fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtaduna cikin arab wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu abu na gaba ka yadda babu wani addini karɓaɓɓe amintacce cikakke kammalalle sai addini na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina 'inda Allah al-islam ba wani wanda isai da awar wani addini ya ce na sani in ba annabi ba shine mai musulunci da kai kokari ka shiga ina tutar islam al-yawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا جماعه duk wani abin da ka sani na addini wallahi wala an gama bayanin sa in dai wani abu ne na shari'a sabuwa wani abu mai kyau da za a bauta wa Allah da shi wallahi annabi ya gama bayani sabai suka ce babu wani abu na alkhairi ba ce sai da annabi ya mana bayanin shi babu wani abu na sharri da ya sani wallahi bai goye mana ba ya gaya mana in ya ga tsuntsu yana kadawa a sama yana tattare da wani alheri wallahi sai ya mana bayani kuma duk abin da zai cutar da mu sai ya hana a hajjatul wada'i hajjin ban kwana da Allah ya saukar da wannan ayoyi ko wannan aya daga hannu ya ce ya sahabbai sama da mutum dubu ɗari suka zo hajjikin hajjin nan a wannan shekara yace na isar da sakon da Allah ya bani zuwa gare ku suka ce wallahi ka isar ya daga hannu yace Allahumma fashhad Allah ka shaida sai wani daga baya ya kawo mana wani salati ko wani zikiri yace mana an manta shi haba malam haba malam sai ku zo daura mana aure ku zo ku ce a kawo salati na ba za ku mana wai ku ce a kawo salati fati me salati fati ina girma annabi a ciki ana magana annabi kana wani magana wata faci wallahi wallahi bai kai salati annabi ba yaya mutane ya malam yaya mutane za su rinka sariyar da hakkin annabi yanzu me wannan shi ne zai bude baki ya ce wai wani baya sa annabi kai da daurin aure ma baka iya wa annabi kara kai salacin sa ingantacce in suna zaka ba za ka kira salacin shi ba idan taro zaka ba za ka ambaci salacin sa ba idan wani abu zaka yi ba da Allah waye baka wannan salacin ha ya ya ya ya zaka bar abin da annabi ya zo da shi ya zaka bar abin da ya zo cikin bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasai ibnu majah كتب المسانيد السنن والاطراف والاجزاء دكا kazo ka bautar da mu da abin da babu shi a riwaya abin da yazo a mafarki babu so a faɗa kuma sai mun faɗa yanzu kai kai mai wannan aqida kai zaka ce wani baya san annabi kai kana da kunya kai da salatin annabi ya gagara zama a bakinka ba za ka iya ba an bautar da kai da wani abu wanda yake ba daidai ba wallahi duk wanda aka ce salatin annaba aka ce salatul fati wai sai ya ji zafi na rantse da Allah ka je ka tuhumci imaninka da annabi da soyayyarka da annabi wallahi ni dai na faɗa salatin annabi salatin ibrahimiya baya shi ba a taɓa yin wani irinsa ba babu wani baki da zai faɗi wani salati sama da shi wani kuma ya kawo wani salatin ba shi ban gani ba ni guri ka gani da Allah kai mai wannan kai ne zaka bude baki ka ce wai wani wai wai ba sa san annabi ana ta wani lakcoci da wasu wa'azuka kaza kaza kaza to yaya ana lakcin ana san annabi an ce ana san annabi daidai da salatin annabi ma ba a iya budewa da shi kunga ba wani rufe-rufe ba wani ɓoye-ɓoye ba wani makale-makale ba wani kame-kame in za mu zo mu yi sunna mu zo mu yi sunna sat wallahi ba wani wanda za mu ɗaga masa kafa haka annabi wallahi ba mu shi kuma da gaske muke ba da wasu muke ba saura na ji ka zo ka yi magana akan salatul baci ina magana salatul wannan guda ɗaya ne na bada misali kurin duk wani mai da aure yana son annabi kowaye ya ajiye duk wani salati gaba daya ya dauki na me salatin ibrahimiyya dan Allah na yi laifi na yi laifi na bata maka rai ka ji haushi na in ma ka ji ka ji a banza abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wannan ne na kuskure ko tuntuba harshe Allah ya mana afuwa gobe za mu haɗu insha Allah ta'ala to yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu
Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi a haɗuwar gobe insha Allah ta'ala a zauna za mu yi kira